لله الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم ثلاثة شا شدة غوث رمضان هجرة مائكين الله عليه السلام شكرا دبو آيات دريه إلى أربعين ديدي وان ديدي ديدي عشرين دقيقة وتنبير haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha shida da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akramuka allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وهو الذي مرج البحرين هذا أرض فرات وهذا منه مدد مم.
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا alhamdulillah har yanzu dai muna cikin a suratul furqan inda Allah subhanahu wata'ala yake ta gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallama irin tanace-tanacen da kafirai suke mashi wanda ƙarshe Allah yake gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbacin cewa fala tu'il kafirina wa jahiduhum bihi shahadan kabira ya rasulullah lallai ba za ka bi kafirai ba don haka ka yi yaƙi da su shahadan kabira yaƙi mai tsanani kama an tambayi Allah subhanahu wata'ala ya ubangiji irin wannan yaƙin da su ya za a yi yaƙin ya ce ai idan ka ga zuciya ta gurɓata ba ta samu kiyayewa Allah ba ne amma idan zuciya ta samu kiyayewa Allah a cikin lamuranta to za ka samu cewa komin inda za ta shiga tana nan da kiyayewarta Allah sai ya ce ya Rasulullah baka ga irin yanda ubangijin ka ya da hukunci ba game da koguna guda biyu shine kogin Farisa da kogin Rum wanda ɗaya daga cikin su kogi ne na zaratsi yanda ka san irin teku din nan ɗaya kuma daga cikin su kogi ne na ruwan daɗi amma Allah ya yi musu wata mahaɗa inda suke zuwa su wuce in wannan ya taho wannan ya taho za su haɗu to inda za su haɗu ɗin nan ɗaya na zarafi ne ɗaya na daɗi ne ai ya kamata in sun haɗu a samu in na zarafi ya fi yawa ya rinjaye na daɗi in da daɗi ya fi yawa ya rinjaye na zarafi to amma saboda ƙudurar Allah sai zo da ƙarfi wannan ya zo wannan ya zo su bugi juna su ware nazarci bai shiga cikin na daɗi ba na daɗi bai shiga cikin nazarci ba shine Allah subhanahu wataala ya ce ai daga cikin ayyukan ubangijinka wa huwa allazi maraja al-bahrain shine wanda ya gudanar da koguna guda biyu ya tafiyar da su haza azbun furat wannan ruwa ne na daɗi furatun mai daɗin sha wa haza milhun wannan kuma ruwa ne na gishiri ujajin wanda yake mai zarfi amma Allah ya haɗa su da ya haɗa su ɗin nan kuma wani bai shiga cikin wani ba waje alabai na huma barzahan sai ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wani shinge a tsakaninsu wa hijiran da wata makangiya mahajuran abin kangewa in sun zo kai mai imani za ka ga sun bugu kamar sun cakuɗe amma a'a shakuɗan nan da suke Allah ya ware kowanne daga ciki to nan abinda Allah ke kokarin fito mana da shi cewa Allah subhanahu wata'ala ya ga damar ya samar da ɗa mai imani a cikin tsatsanni guda biyu kafirai uwar kafira uban kafiri ai maniyin su ne zai haɗu ko ya haɗe in zai haɗe ya haɗe ɗin nan sai a samar da ɗa sannan kuma sai Allah ya jefa mai imani wa'incan maniyan guda biyu baharaini kenan shi kuma wannan ɗan shine hajizan tsakanin wannan da wannan Allah ya fitar da ruwa mai tsarki a'a ko kuma ma hikima Allah subhanahu wata'ala sai ya samar da uba mutumin kirki mai imani salihi bawan Allah sai kuma ya samar da uwa fasika lalatatta mutumiyar banza amma Allah ya tashi ya ga dama ya ba su ɗa mai irin halin wannan uba ya ga dama ya ba su ɗa mai irin halin uwar kai ya ga dama ma in ya tashi sai ya ba su ɗan bai yi halin uwar ba bai yi halin uban ba wannan dimmi don a gane kudurar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya buga misali da kogi guda biyu ya ce wajen Allah bai ma barzan wa hijiran mahajura da kuma wani kangiya mahajuran abin kangiya wa wallazi kalaka وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسجرا na'am وكان ربك قديرا Allah subhanahu wa ta'ala ce shi wannan ubangijin da yayi wannan aikin ba nan ya tsaya ba wa huwa allazi khalaqa min al-ba'i basharan wa huwa allazi khalaqa basharan shine wanda ya halicci jikin dan adam min al-ma'i daga ruwan mani jikin dan adam Allah ya halicce shi daga ruwan mani wanda da hadisai suna gaya mana ko alqur'ani ma yana gaya mana ga yanda Allah ya halicci mutum min nutfatin thumma ja'alahu alaqatan fa khalaqana alaqatan mudghatan Allah da ya ta faɗa to haka nan kuma hadisin Buhari ya tabbatar da wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك Allah yana halittar ɗan adam yana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi kwana arba'in yana mani sannan ya zama gudan jini kwana arba'in sannan ya zama tsoka kwana arba'in daga nan Allah ya busa mai rai ya halicce shi to ubangiji shine wanda ya halicci ɗan adam kowaye min al-ma'i daga ruwa faj'alahu nasaban kuma Allah ya sanya ɗan adam da dangane wani ɗan wani wacce ‘yan wani wani kawun wani wani baban wani wani da inna shi da inna wani kaza sai kaji ana tafiyar da dangane dangane dangane bayan nan kuma wasiran kuma wasu ma Allah ya halicce su ya sanya musu sarakuta wani ya auri ɗiyar wani da haka wani sarkin wani ne in sun haifi ɗa sai a ce wane wajen uban shi wane ne kakan shi kaga ya samu dangane wajen inna shi wane ne kakan shi ya samu dangane guda biyu to nan Allah na nuna ƙarfin mahimmancin a kiyaye tsatso na ɗan adam kada a je a jefa shi inda Allah bai so ba idan misali mutum ya je ya saɗi Allah ya zina sai aka samu ɗa wannan ɗan bai da dangane wajen uban shi ko da an samu tabbacin cewa ai wane ne ya lalata da ita ta samu ciki to ba za a zo a ce to lalle ɗan nan nashi bane bai da dangane wajen uba an rage mashi karfin dangane kenan kowane ɗan adam yana da dangane guda biyu danganen wajen uwa da danganan wajen uba amma danganan uba ya fi karfi saboda shi ake gado ba a yin gado da danganan wajen uwa wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai cikakken iko ne to nan Allah subhanahu wataala yana son ya nuna mana matukan muhimmancin dangane shi yasa da ya halicci mutum daga ruwan maniyi ya sanya mai jiki kuma sai ya sanya mashi sihiran ya sanya mai sarakuta ga dangane ga sarakuta to saboda Allah ya fifita manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama ya fi kowa dangane kuma ya fi kowa sarakuta to shine hikimar da Allah ya ce annabi ba a yi mai iyaka aure ba da annabi zai auri mata dubu Allah ya yarda amma da haka alaihi salatu wassalam sai ya auri mata goma sha ɗaya dan me dan danganan annabi ya faɗaɗa kuma sarakutar shi ta faɗaɗa in ka ɗauki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga manzon Allah ya auri mata goma sha ɗaya waɗanda ya kwanci ya aure da su bayan su kuma an aure wasu waɗanda daga zuwa kafin a kwanci ya aure da su auren ya lalace wasu kan a ɗaura aure auren ya lalace wasu an fara magana za a yi magana ta lalace irin waɗannan shehu yusuf nabani ya ce manzo Allah ya nemi mace wajen 72 to amma dai wanda manzo Allah ya yi aure da su su ne mata guda goma sha biyu akwai Khadija akwai Sauda akwai Aisha akwai Hafsat akwai Zainabu binti Buzaima akwai Ummu Salama ana ce mata Ramla ko ana ce mata Hindu akwai Zainabu binti Jashin akwai Juwairiya akwai Safiya akwai Mariyatul Qibtiyya a matsayin baiwa wannan su ne mata goma sha ɗaya wanda manzo Allah ya aure da su don ka ɗauki wa'innan matan in ka ɗauko sai da suna khadija Allah ya ƙara mata yadda wadda an haife ta ne kafin hijira da shekara 68 in ka bi dangananta za ka ga cewa ba ƙwarisha shi dai kuma za ka ga dangananta ya haɗu da manzo Allah ta wajen kakan shi kusai in ka ce sai na Muhammadu bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaj bin Qusayr to ita ma sai na Khadija in ka dauko kace bintu Khuwaylidin yawwa ne yawwa ne yawwa ne zaka ji dangananta ya haɗu da shi a wajen Qusayr kaga an samu nasbun wa sihrun ko nasban wa sihran a wajen dangane ya uwar shi ce a wajen sarakuta kuma babanta surukin shi ne kaga Allah ya faɗaɗa a sarakutar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da nasaba shi wajen sayyidina khadija in ka samu a saudatu binti zam'a ita ma ba quraishiya ce ita ce matar shi ta biyu wanda bayan rasuwar khadija ya aure ta tana bazawara kafin ta tare aka daura mai aure da aisha ita ma za ga cewa in ka tafi da ka taho sai na Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manajib ko bin Qusayn sai ka ce bin Kilabi in ka tafi ka ce bin Ka'ab bin Luwayy to ita ma in ka dauko dangananta ka taho da zaka iske da an je wajen Ka'ab dan Luwayy kakannin manzo Allah sun hade da kakannin Saudati ɗan Zama'a kaga an samu nasaban wa sihira in ka ɗauki sai na aisha Allah ya ƙara mata yadda haka za ka gani za ka ita ma da kaji wajen ka abu ɗan luwayin ɗin can dangana sai na abubakar ya haɗu danganan manzon Allah in ka ɗauki sai da tuna hafsatu ya sai na umar Allah ya ƙara mata yadda ita ma da kaji wajen ka abu ɗan luwayin za ka iske dangananta da danganan manzon Allah ya haɗu in ka ɗauki Zainabu bin Zainabu bin Zainabu a bintu zam'a wata ita wannan ba ma balawar da ba ba ƙwarishiya ba ce ba mahazumiya ce ita ma in ka tafi ka tafi ka tafi da ka tafi za ga danganan ta ya haɗe da danganan manzon Allah in ka ɗauki ummi salama wadda ake ce ma ramla ko kuma ana ce mata hindu wanda ita an haife ta kafin hijira ne da shekara ashirin da takwas ita ma haka za ka gani in ka ɗauki zainabu bintu jashin ita nan ma abin ya fi kusa domin ita zainabu binti jahashin ita kaman kanwan manzon Allah shi in ka ɗauki sayyidina abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi su biyu aka haife su tagwa kaman tagwaye ne tawaman tagwaye ne to ita macen ana ce mata umaima to ita wannan umaima ita ce ta haifi sayyidatina zainabu binti jahashin shi kuma sayyidina abdullahi dan uwan haihuwarta shine ya haifi sayyidina rasulullahi daga sai auren ya zama kaman na zumunci akwai zuwairiya ana ce mata barratu bintul harith ita ma yar kabila khuza'a ce haka nan ka ɗauki safiya bintu huyayyin ita ba balarabiya ba ce ma kwata-kwatanta ita safiya asalinta ba yahudiya ce dan lokacin da manzo Allah ya auro ta mata ce gajera amma kyakkyawar gaske lokacin da manzo Allah ya aure ta an je yaki a kabilar su aka ci kabilar da yaki sai aka kamo su da aka kamo su aka zo da su sai manzo Allah ya ba wani sahabi ita akwai wata sarina ita ma ya ota ce sai ya ba wani sahabi to shi sahabin nan da manzo Allah ya ba safiya yana zuwa ya kalle shi ya ce kai ya kalle ta da yaddara da sahi ya ƙara kallon ta ta kai matan nan ta haika rubina ba wanda ya kamata a aure ta sai annabi sai ya dawo da ita gun manzo Allah ya ce ya rasulullah matan nan ta fi ƙarfina ba zan iya zama da ita ba ga ta dai iya sarki kuma ga ta Allah ya mata zubi irin na kyau ba wanda ya cancance ta sai kai to shikenan annabi alaihi salam ya ƙara kallon ta ya ce to shikenan na maida ta baiwa ta da aka taho ma a hanya da aka je wani gobi sai manzo Allah ya ba ta shawara sai to tunda ke a matsayin sai kamata ki zauna a matsayin baiwa ba tunda baban ki sarki ne ku ya dai ku hidimtar da bayi abin da nake so da ke ki yadda in yanta ki amma yancin nan ya zama shine sadakin ki na aure tace ta yadda manzo Allah ya tara sahabbai ya gaya musu ya daura aure da ma suka taho ana zuwa wani gusi annabi ya ce a kafa mai hema zai tari da ita ana sai da aka yi kwanaki suna nan tare da manzo Allah to duk da aka gata kyakkyawa gata gajera gata kakkarfa to akwai wannan ne masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama cewa ne masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama cewa shi kan shi wannan sahabin a wannan kenan ya sunan shi a sunan shi ya shige mu abu ayyub al-ansari duka ɗaliban ilimi a tuna mun mana abu ayyub al-ansari kawai sai ya ya ga cewa to kada wa tsarfan matan nan wa ta yi wa manzo Allah illa cikin dare kuma ga ta ba yahudiya to ran da manzo Allah ya fara tarewa da ita an kwana ana ruwa shi kuma tun da ya ga manzo Allah ya saki labule sai ya zo ya zara takobin shi ya tsugunna bakin kofa abinda kawai yake jira ya ji wata yar gaddama tsakaninta da annabi ya shiga ya fare mata kai saboda sa annabi sai da asuba ce manzo Allah ya fito haka shi a waye nan sha rasulullah ai abu ayyub al-ansari me kake nan sha rasulullah na ji tsoron makircin yahuda kanka kada matan nan ta tuna jinin su manzo Allah ya ce ai ba komai ya ce ai ta yi imani da Allah kwantar da hankalin shikenan haka aka yi aka zo madina aka zo madina sai manzo Allah ya ce to a kai ta wani gida a je a yau shirya ta irin shirin amarya a kawo ta gidan shi to shikenan manzo Allah ya shiga gida ya kira sai na Hafsa da sai na Aisha ya ce wai kun je kun gano amarya ta kuwa ta ce ai ba mu je ba ce mata na ta zuwa ana cewa na yau kyakkyawa amarya ku je ku ganta mana sai na Aisha da sai na Hafsa suka tai malam suka je suka gama ta ba sai an kwatanta da su ba to ko sallama dai ba su ba suka baro ta suka taho to da manzo Allah ya ga sun dade saboda ya san halin mata ana iya zuwa gidan a kama hada da ita sai manzo Allah ya biyo sai gamu da su a hanya sai ya kun je kun ganta sai mun gano ta ya rasulullah to ya tana da kyau sai Hafsat ta shi ya sha ce eh tana da kyau amma da yar gajera ce sai manzo Allah ce tana da kyan ko aka ce tana da kyau zuwa ce ya fara ta samu bakin magana ce walakin na yahudiya ai ko ba yahudiya ce sai annabi ya ce yi mun shuru innaha amanat billahi wa rasula yi mun shuru ta yi imani da Allah da manzo Allah to da aka kyakkyawar gaske ce safiya bintu wuyai Allah ya kara mata yadda tana daga cikin mata yanda manzo Allah ya wafati manzo Allah ya wafati ya ban mata tara wanda wanda suka yi wafati kawai a matan shi bai suka gabatu sai na Khadija da sai da na Sauda su kadai ne amma duk sauran manzo Allah ya bar su a dakunan su yau da gobe yau da gobe su ma suka koma zuwa girka Allah subhanahu wa ta'ala wasiran wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai iko ne haka nan in ka kalli wannan sihiran din ka kalli babban sarki a duniya sayyidina ali dan duk surukan duniya ba sarki kamar shi wanda lokacin da sayyidina fatima ta isa aure annabi alaihi salam sai ya ya ga lokacin isa aurenta yayi sai zama tana dan fitowa haka ta dan zagaya ta koma gida sai sai na abubakar ya je samu annabi sai ya rasulullah ka aura mun fadima mana wanda Allah ya ce to Allah bai mun wani hukunci kanka ba sai ya kira Umar ya ce kai Umar na je na tambayi annabi auren fadima ya ce Allah bai hukunci ba kan wani ya riga mu zo mu je mu ce mu annabi kana neman aurenta kun ji wanda sahabbai wasu ke kai ba a ce ma ko to ka jawo wani in alhairin bai same ka bai same shi kenan suka je maza Allah ce kai ma umar ka dakata Allah bin wani hukunci a kanta ba sai suka je suka samu sayyidina Ali ka ce Aliyu kai dan uwan annabi ne kuma kai kanin annabi ne ka zo mu je da kai mu gaya wa annabi kana nema auren Fatima ina da ce to wallahi wannan abun na zuciya ta amma na kasa gaya ma annabi ku zo mu je to shikenan suka je suna zuwa da suka gaya mu za Allah yayi murmushi yace to kai Ali ai baka da komai kai yanzu in an ce za a baka ita da me za ka yi sadaki ya rasulullah ina da sulkena na yaki annabi ce a'a to ai in ka ba da firken yaƙi to ran da za a ce yaƙi wanne za ka sa ya ce to ya rasulla ina da takobi ce to shi ma dai ce to ina da doki annabi ce to shi kenan je ka sai da wannan silken ka kawo a yi mata sadaki in aura maka ita kenan ka ji zuciya malam ba hikidu ba mugun hari sayyidina abubakar da sayyidina umaru su suka ɗau silken sayyidina Ali ba su da kuɗin da za su ba shi biya suka ce kasuwa za su sai da silken suna zuwa suka gamu da Usman na manyan mutane daga ina haka suka ce ai mun zo kasuwa ne za mu sai da silke za a yi ma Aliyu sadakin Fatima ya ce Aliyu zai auri Fatima ya ce to ku mai da mai silken shiga dirhami ɗari ku kai mai biya sadakin da a kawo manzo Allah yanka sadaki bayan annabi yanka sadaki alayhi salatu wassalam aka daura aure bayan daura aure manzo Allah ya sa mata shi suka shirye sayyidina Fatima manzo Allah ya sa aka kai ta gidan sayyidina Ali bayan an kai ta ma ya ce ma Ali ka dakata sai na wuce manzo Allah na zuwa ce a kawo mai ruwa yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a ya zuba mata akai ya zuba mata a kirjinta ya zuba mata a bayanta ya kara cewa a kawo wani ruwan ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a ya zuba ma aliyu a kai ya zuba mai a kirjin shi ya zuba mai a bayan shi ya ce to Allah ya tattara ku a cikin alhairi Allah ya kiyaye zura'a ku daga shaitan jefaffe daga ramu kaga nan ma an samu nasbun nasban wa sihira dan gani in ka ɗauki sai na abu talib baban sayyidina ali da sayyidina abdullahi babansu ɗaya dukkan su ƴaƴan sayyidina abdul muttalib ne da aka sayyidina ali kanin manzon Allah ne da baban sayyidina ali da baban sayyidina rasulullah baban su ɗaya kuma abu dalib din nan shi ya rike manzon Allah da abu dalib ya wafati manzon Allah ya ga ga kanana ƴaƴa ya ban sai ya dauki sayyidina ali ya rike a hannun shi a matsayin kanin shi kaga kai ma yanzu kana da dama idan ka ga wani da babanka da baban shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wan shi ne ko in kaga ishi ta taso kakkai nauyin baki to yayi yanzu wannan yarinyar da akai ta akai ta wani aure ta hada ta da babanta mana wa kenan shi ani ku gama abun ku cikin gida a yanka sadaki a biya shi kenan daga ranar kaga ita dinga maimakon tana babawa ne ta daina a ci gaba da aure a zauna lafiya musulunci ya yarda da wannan ina fata an fahimta nasbun wasiyara wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai cikakken iko ne subhanahu wa ta'ala na'am wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum وكان الكافر على ربه ذليلا Allah subhanahu wataala ce wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma koma bayan Allah su kafirai kenan wanda ba su yadda da wannan ayyukan Allah ba to suna bauta ma wasu abubuwa wanda ba Allah ba ma la yanfa'uhum abinda ba zai iya amfana su ba wala yadurhum ko ba zai iya cutar da su ba mun sha yin bayanin gumaka ba su iya amfana komai ba su iya cutar da komai وكان الكافر على ربه ظهيرا كافر يا كسانشي mai yin taimako ne a wajen yin tawaye ga ubangijin shi duk in kafiri ya ji za a yi ma Allah tawaye to yana nan ya za a yi ya taimaka a ya ce dai an yi ma Allah tawaye yana da wannan bukata Allah ya kiyaye mu kuma arsalna ka وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا kul قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira ya rasulullah ba mu aiko ka ba zuwa ga mutane baki daya illa mubashiran ba sai ka zama kana yin mai bushara da rahama Allah da gafara Allah da jin kan Allah da rangwamen Allah wanda ko manzo Allah yayi bushara ba ta da iyaka in ka dauki irin bisharorin manzo Allah sallallahu alaihi sallama da aljanna kadai ya ishe ka ka sallama wa manzo Allah misali wata rana manzo Allah alaihi salam yana zaune cikin sahabbai sai ya kalli sahabban shi guda goma ya nuna abubakar ce abubakar kai dan aljanna ne umar kai dan aljanna ne usman kai dan aljanna ne ali kai dan aljanna ne sa'adu kai dan aljanna ne sa'idu kai dan aljanna ne abu ubaida dan aljanna ne abdurrahman ibn auf dan aljanna ne sa'id ibn zaid dan aljanna ne malam kaji ana kyauta aljanna kama ana kyauta mangoro kuma shikenan ko me suka aikata an musu bishara da aljanna shikenan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai sai ya ce masu bana muku bishara in nuna muku dan aljanna ba suka ce muna so ya ce yanzu zai kullo tana ba wa a gan shi ba ce yanzu zai kullo tana kawai ga wani mutum sai ya zo ya zauna gobe na yi sai annabi alaihi salam ya kawo ce masa bai bana muku bishara ba in nuna muku dan aljanna suka ce muna so ya ce zai kullo tana sai wannan mutum ya kara kullowa jibi annabi ya kara yin haka sai da ya mai bishara da aljanna ko uku shi mutumin bai sani ba da ya zo sai a yi shiru to sai wani sahabi ya tashi da mu bayan dare ya yi sai ya je ya kwankwasa mai gida da Allah na zo wajen ka ne na dan samu dan sabani da mahaifina ka san mahaifin nawa yana da zafi to shi na zo in dan yi mafaka nan kwana ɗaya ko biyu ko uku in ya huce zan koma shi to ba matsala wannan sahabi ya ce na kibarci yace sai na ga mutumin nan kawai da yazo zai kwanta yayi alwala ya shafa'i da wuturi kawai ya ja matashin shi ya kwance shi sai da na baki kawai na ce kai asuba ta yi tukun ya tashi nace to wannan abin da ya kai shi aljanna ba sallah ba shi muka wayi gari yace na bi shi kasuwa duk mu'amala da yana ga irin mu'amalan mutane yake bai da komai yi wasa da wancan yi mu'amala da wancan muka dawo ya ƙara kwana ba wani abu ya ce ni dai ban samu wani kwakwaron hujja da zan ce abin da ya kai shi aljanna ba ce kai mala ba in hito maka mutum tsakanina da Allah ba faɗan da muke da mahaifina ka ji abin da manzo Allah ya faɗa game da kai shi yasa na zo in ga wani hali kake aikata na aljanna ni ma in je in aikata da in shiga aljanna ya ce to yadda ka gannan nan dai haka ne ba wani abu ya ce ba wani abu yace to amma dai akwai wani hali ɗaya yace zuciyata ban taɓa kwana da jin haushin wani mutum ba tun da nake duk yanda mutum ya ɓata mara yace da na zo na kwanta an gama ba wata magana shi kenan na yafe mai ya yafe mu sai yace to ina ganin wannan halin shi ya kai ka aljanna wannan bai isa ba wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ya yana zaune cikin sahabbai sai kawai ya tsam ya tashi sai ya ce masa sahabbai ku jira ni yana dawo kan wanda ya tashi sahabbai suka zauna cikin dare ne haka maza Allah ya dawo ya dawo ya dawo shiru a astaghfirullah ba cikin dare bane da rana ne Abu Hurairah ya ce da muka annabi ya rike bai dawo muka ce kai ko da fa annabi ya ce kada a je shi wa kan wata matsala ta samu annabi muna nan zaune a je a gane inda annabi yake aka ba zama neman annabi aka ba zama neman shi Abu Hurairah ya ce na zo na samu wani lambu kofa an kulle na samu wata ‘yan hanya na kutsa ya ce ina shiga yana iske manzala a cikin wannan lambun zaune ya yi alwala yana zaune ɗan daga ce a ba wa me kawo ka na shiya wasu ka ce kan mu taso amma kai mana jinkiri ka daɗe ba ka dawo ba shi za muka ji tsoron kan makiya su yanki bayan ka muka biyo ka kuma nan duk bayan lambun nan mutane ne ke neman ka ya rasulallah annabi ce a ba wa ina na yace tsauta kalma na ka shiga da su idan ka je da su duk mutumin da inda ya ce la ilaha illa muhammadu rasulullah inda ya ga takalman nan nawa ka ce sunan shi dan aljanna abu hurairah ya ce ta nuna mutane takalmin annabi duk wanda ya gani aljanna kuma daga nan shi kenan saka manzo Allah yake yin bushara wata mata ta taba zuwa wajen shi ta ce ya rasulullah wallahi ina farfadiya kuma in ne farfaɗiyan nan ina yin tsiraici ka roƙa mani Allah ya yi mun farfaɗiyan nan mana sai annabi alaihi salam ya ce mata ki yi haƙuri ki yi haƙuri in kin yi haƙuri kin ci gaba da farfaɗiyan nan ki yi aljanna ce ta ce to zan yi haƙuri ya rasulullah ce to amma ina tsiraici manzo Allah ce to zan maki addu'a ba za ki ƙara tsiraici ba to da ya zama sahabbai da tabi'ai suna yo tafiya nisan duniya a zo a ga matar da annabi ya ce ya aljanna Mawasana ka illa mubashiran wa nazira kuma annabi sallallahu alaihi wasallama me yin gargadi ne ga al'umma maza Allah gargadi yake yi wa al'umma kullum kiran su yake zuwa ga Allah kullum gargadin da yake masu ku kiyaye wuta sai ka ji manzo Allah na ce mana ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyaye wuta koda da zagin dabino ne akwai dogo hadisi ina shi ma Imam Buhari ya rawace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na da misalin ku kamar misalin mutumin da ya je tsakiyar daji ne ya kunna wuta yace da ya kunna wutan nan sai duk wata fara babba da karama suka taso suka nuho wannan wuta yace duk farar da ta zo sai ta fada yace shi kuma wanda ya kunna wutan nan sai ya zama da ya ga fara za ta fada sai ya kore ta da ya ga za ta fada yace to misali na shine misalin kuna ta kokarin ku fada a cikin wuta ni kuma ina ta kama madaura wannan ku ina janye ku ban son ku fada a cikin wuta da kullum manzo Allah gargadi yake mana har ma ce mana yake ko kullukum yadkhuluna aljanna illa man aba kowa zai shiga aljanna ya wanda ya ki ya rasulullah wane ne zai ki yace ai man ata'ani da kal aljanna wa man afani faqad aba yace ai duk wanda ya ji ni dan aljanna ne yace haka nan kuma duk wanda ya saba mani to wannan ya zama shi ya kai kanshi wuta Allah ya kiyaye mu wal ma as'alukum alaihi min ajr Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu ya rasulullah ma as'alukum alaihi min ajr ni ban tambaya ku wata lada game da sakon da nake isan muku na Allah da annabi yazo yana kiran al'umma zuwa ga Allah to ba yana kiran su bane dan me dan su biya shi sakamako ba mu da abin da zamu biya annabi Allah subhanahu wataala ce illa man sha'a an yattakhidha ila rabbi sabila sai dai wanda ya ga dama ya riƙe hanya zuwa ga ubangijin shi ya dinga ayyukan alkhair gina masallaci ne gina makaranta ne tausayin talakawa ne yin abubuwa dai na alkhairi ka dinga faɗaɗa su ɗaya bayan ɗaya to wannan shine hanyar da za ka riƙa ka burge annabi kuma ka samu lada a wajen Allah Allah ka gyara mana na'am وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا نعم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم الرحمن نعم فاسأل به خبيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tawakkala alal hayy allazi la yamut shine ko wa tawakkal ya rasulullah tunda mun aiko ka zuwa ga mutane kana mai bishara da aljanna kana mai yin gargadi da wuta ko baka neman wani sakamako a wajensu to tunda baka neman sakamako gurin kowa wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ya rasulullah ka dogara akan ubangijin nan rayayyen nan wanda baya mutuwa baka neman wani ya taimake ka baka neman wani ya baka wani abu to dogara ga Allah shi kuma in ka dogara ga Allah to shine zai taimake ka shine zai rungumi lamuranka shine zai tsaya maka a cikin dukkan al'amura nan Allah subhanahu wataala yana koya mana wata izina izina ita ce idan ka zo kana aikin addini kai malami ne mai wa'azi ko ko kai limani ne mai sallah ko kai kai ladani ne mai kiran sallah ko ko kai wani mutum ne mai yin jihadi fi sabilillah to kada ka rinka kallon abubuwan da ke hannun mutane in dai dan Allah kake to ka dogara ga Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makarajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah to shi kuma Allah zai taimake ka kalla abubuwa na ban mamaki misali ɗauki malamai yadda suke rayuwarsu za ka iya samun malami mai karantarwa misali ɗauki matin yanzu zamanin mu irin daga islamiyu za ga malamin islamiyya an tara mai yara akalla ɗari biyar tun takwas yana makaranta watakila bai tashi sai karye ɗaya tun karye uku ya dawo bai tashi makaranta sai karye shida yana da mata yana da 'ya'ya yana da 'yan uwa yana da abubuwan da yake da su amma ba za ga shagon shi ba ba za ga rumfar shi ba ba za ka san business ɗin da yake ba amma duk wanda wani yadi mai tsada ya to masu kuɗi na sa shi ma ya ga ya kawo in ƴaƴan shi suka hito sai gan su bulbul kaman ƴaƴan ma'aikatan gwamnati in matan shi suka hito sai gan su kaman matan masu kuɗi ƴan kasuwa ina yake samu kuma kai daga ganin shi ka san kuɗin laraba ba za su yi wannan ba kuɗin laraba ba za su yi wannan ba ko za su yi ko kuɗin hutu haka idan ka fuskanci Allah ka tsaya ma Allah da al'amuran shi to shi kuma Allah zai baka mafita a cikin al'amuranka shi yasa na Allah ke gaya manzo Allah ka dogara akan rayayyen nan wanda baya mutuwa ba da mu ba da shi ake ba da mu ake mu ake cewa mu dogara ga Allah mai wa'azi mai tafsir mai karantarwa mai ilmantarwa mai jihadi mai limanci a masallaci mai ladanci to ka dogara ga Allah ka ci gaba da aikinka kawai kana nan zaune sai Allah ya kawo maka inda zai taimake ka amma da ka lalace in kai malamin islamiya ne ni karantar wannan mutane kaza kaza ban san darajar karantarwa ba mutane sun dau ƴaƴansu sun kai makarantun boko suna kaza suna kaza mu ba na ma ban ka shiga uku wallahi ka kade ba dai iyaka ka kace zaka bude shago ba kai ma to Allah ya ga dama ya lalata shagon ba iyaka ka samu ofa ba dauke ka aiki local government sai Allah ya hana mu kudin albarka can din da Allah ya aje ka kai hakuri ka tsaya a nan ko mutane su baka ko kada su baka ko su taimake ka ko kada su taimake ka kai dai dogara ga Allah amma da ka kama rigimar aini tunda abun haka ne ni ba zan ba wallahi ka shiga matsala ai rubba ma an sha gari malamin da ke karantarwa ya tattara ya bari kuma ya kama dahe dame in bai sa abu ya zama dan majalisa idan ai ta hirar majalisa nan tun ana gaddama arziki da shi a koma ta tsaya tun ana akram kalla ta rai kaji an kira sunan shi kai tsaye an watsa mai zagi saboda martabar da Allah ya mai ya watsar da ita ya nemi wata amma kuma duk da haka su kuma iyaye ya kamata su rinka taimakon mai taimakon su ko da malami ya dogara ga Allah ka ɗauko ɗanka ka kai mai kace ya karantar ka ɗauko ɗan nan ka ce so kake mai da shi mutumin kirki kai ka zo ka buɗe shagonka a kasuwa ko ka bugi motar ka kace Kano siyo kaya ko ka je ofis aiki sai ka rinka tuna to yanda ba na fita kasuwa ina son in ce ba ne karye goma in kai gida to shi ma malam wa yana da ya'ya yayi ce ba ne to abun arziki in abin da ya kamata ka yi sai kai ce ba ne irin naka guda biyu sai ka je gidan malam ka aika ga ce ba ne nan lokacin da malam zai wai gabe da kowa ce ai wani ya kawo ce bane an gama abinci da Allah malam ba zai ji daɗin fidda maharajin hukunsu wajen koya ma yara ta juridi to amma malam yana ƙoƙarin jan ta juridi kuma cefane na jan shi ya kake tunani da ya ga wani alhaji ya burki da katuwar mota ya kaje a kai da aka tada karatun nan bar in ga waye can an samu matsala wanda kuma wallahi wannan abin arewacin mun nan kadai ake wannan nan da ka je daga abuja abin da ya gaba za ka sha mamaki yanda ake biyan kudin makarantar boko haka ake biyan kudin makarantar islamiyya mun iske makarantar allo a fatakon amma albashi ake biya makarantar allo ka san ta je fi sabilillahi wa fi sabilillahi ila sabilillahi ko makaranta allo to makaranta allo a fatakon amma an ɗauko malami an ɗauke mai hidimar shi ana mai albashi ko da yake mutanen mu yanzu ka ma ɗauko ɗan naka ma ka kasa rike shi ka bar shi yana bara ɗan naka ma ke ka iske mutum ya noma buhu ɗari biyu amma ya ɗauko ɗan shi ya jewa ma duniya ya ce waye bara abin da yake so so yake din an kwana biyu in ma dan ya girma ya samu na taki ya aika mai ya ƙara noma in kuma dan bai girma ba duran da zai je hutu ya je da ƴan wasu kowahin kaya ya ce ai wannan uwar ɗaki na ce da nake ma aiki ta ce in kawo ma innata shikenan shi ya lalace ya wata sakar ya ta kashe kaya a bada kai ma matar shi ko shi ma yan an raina shi uban ɗakin shi sai ya kusan kashe wata shadda ya ce ga wannan kai ma babanka wata rana in ya zo ba ruwan shi da mala sai gan shi gidan uban ɗakin nan wai ya zo godiya an riƙe mai ɗan shi kai ko malami da kake oho haka ba ake yanzu tun da mu hidiman mu ce a wallahi nan sai uban yaro ya zo nan garan ɗan shi ya yi shekara da shekaru hannunmu yana karatu ya zo nan garin sai ya sai gidan uwar ɗakin yara ya yi mata godiya amma ya zo ya shiga mota ya tafiye shi sai dai yaron ya zo ce ai babanmu ya zo ya ce yana sauri yana gaishe ka kai wallahi akwai waɗanda sai da suka ƙetare malam fa suka je wajen uwar ɗaki suka je eh da uwar ta da suke ce ai mun je shan gidan ne da yake yaran mu nan suke ana kaza ana kaza shine muka je mu musu godiya yace to dai kenan mu kafirci muke koya musu ko to mu dogara ga Allah duk wanda ke aikin addini ya dogara ga Allah in ka dogara ga Allah kana bin Allah kana kiyaye iyakokin Allah to Allah zai taimake ka Allah ka ba mu ikon taimakon addinin ka ko mu kuma ka dauki lamarin mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasabbi bihamdi kuma kai tasbihi da godiyar ubangijinka subhanahu wataala wa kafa bihi bi dhunubi ibadi khabiran wa kafa bihi habiran ya isa Allah ya zama mai cikakken sani bi zunubi ibadihi da zunubin bayin shi duk abin da bayin shi suke aikatawa ya sani kuma zai masa hukunci da su subhanahu wa ta'ala na'am na'am mu je malam Allah ji kalaka Allah ji kalaka samawati wal ard wannan ubangijin mai cikakken sani shine wanda ya halicci sammai wal ard da kasai wama bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai shine ma'ana ubangijin nan shine halitta baki ɗaya amma ya bambanta sammai da ƙasai ne dan ne don a jawo hankalinka zuwa fahimtar abubuwa daki da daki da yanzu Allah ya ce maka shi da ubangijin da ya halicci abubuwa baki ɗaya to sai ka rasa wanne zaka kama amma sai ya ma daki ya ce shine wanda ya halicci sammai wanda ya halicci kansai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu kaga hankalinka zai fara zuwa sama ka kalli yadda ya yi ta daga nan ma kaɗai kana iya cewa ubangijin da ya wannan aikin ya cancanta a bauta mai idan anan baka tafki imani ba sai ka dawo ƙasa kaga yadda Allah ya shimfiɗa ƙasar nan da irin abubuwan da ya mata na hikimar shi da ƙudurar shi subhanahu wataala watakila a nan gun zuciyarka za ta tafki imani idan wannan bai isa ba wa ma bai na huma da abin da ke tsakanin ana ya yi mutane ya yi maza ya yi mata yara manya masu hankali marasa hankali gayi nan dai ya yi abubuwa daban-daban kai wani gun masu Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun wai a kawunan kuma ba ku kallon kudurar Allah shin ba ku gani ne wanda idan kana kallon kanka kadai ya kamata ka sallama ma Allah Allah nan kalli kawai yanda yake ka wani gwani ka ji Allah ce a faraji albasara hal tara min fito ka koma magani shin za ga akwai inda ya kamata a gyara ka yanzu da ce idanuwan nan guda biyu da Allah ya maka sai ka ce ni gaskiya ya kamata in ranka ganin gaba da baya Allah ɗaya a maida mun shi goshi ɗaya a maida mun shi tsiya ba za ka rinka tunanin za a rinka karo ba bayan ka ya gano mashin ya kusa gaban ka ya hango mota ta kusa wanne za ka ɗauka kunnuwan nan da Allah ya ma ka ce Allah ni kunnuwan nan wannan abu an yi shi fafa keke ni a yi shi kawai sundindin a share wannan fata a cire ta to kalli wanda aka yanke mawa ya zama bakin nan da Allah ya maka hakora ya haɗa shi da harshe a guɗaya da cewa kai Allah aida shi harshe a nan wajen kunne aka yi shi in zan yi magana in rinka magana ga kunne na ji ga kuma harshe kusa suna magana to in kai magana daga nan wajen shi kunnen nan wajen yaushe zai ci to in kai ta kallo kai ta kallon yadda Allah ya sike latar ka ya shirya ka wane gyara za ka nema kai kalli kudurar Allah da ya gama ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya gato ya kamata in ɗan adam ya ci abinci abincin ya lalace ya fito sai Allah ya maka dubara ji inda Allah ya saƙa ta ya kai ta wani lungu kuma lungun a can cikin lungu ya mata wani sufuran lokacin da hito wata aka shirya in ka tsugunna sai ka zazzago duk abin da za ka zubar ka zubar in ka gama kuma ka wanke ta koma ka ci gaba da hidima ka ba wanda zai ce ma kazani da Allah yanzu duburan nan da a diddige Allah ya yi ta da ka zo ka shiga masallaci ashe ya taka na jaza ya shigo masallaci amma duburan ka ka shigo da abu ka ba ne maka magana ko ko wanda zai shigo a ce to ka aje duburan ka waje ka shigo ka taba ta mana masallaci wannan bai kamata a gane girman Allah ba Allah ya ce kuma ya halicci samman nan da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwatankwacin kwana shidda dan lokacin da Allah ya yi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu babu dare babu rana kama ce ma fi sittati ayyamin ma'ana fi miqdar sittati ayyami a cikin kwatankwacin kwana shidda an ce Allah ya fara halitta ranar Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis Juma'a Asabar to da wannan ayyukan sai sai a juma'a kai ya gama sai ya zama ranar asabar sai ya zama Allah bai komai ba to shine wannan ya ba yahuda dama ya suka ce ai tunda Allah ya hutu ran asabar to su ma ba su hutu haka duk bai hude ran asabar zai hidima to kuma kirista suka ce a to ai tunda lahadi aka ware halitta su ba su rinka huta ran sai Allah ya ce duk ku rabu da su masu imani ku dauki juma'a sannan na halitta annabi adamu sannan za a yi tashin kiyama Allah ya dinga lissafa abubuwan da ya ranar juma'a subhanahu wa ta'ala to nan kuma da Allah ya ce ma ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida Allah ya ga damar ya ce masu kun ya kun ko ba zai iya ba to amma me yasa ya ce a kwana shida akwai wanda ya halicci duwatsu akwai wanda ya halicci iska akwai wanda ya halicci haske akwai wanda ya halicci duhu ko ga nan daban-daban to hikima shine dan Allah ya koya mana bi sanni sanni a cikin al'amura shi yasa yau ya kaza gobe ya kaza jibi ya kaza shi yasa manzo Allah ke ce mana at-ta'anni min Allah wal ajlatu min ash-shaytan bin al'amura sannu sannu yau kai ka huta gobe ka kara ka huta wani abu ne daga Allah amma gauga daga shaytan ne amma duk da haka malamai suka ce akwai wasu abubuwa guda ko shidda ne wanda waɗannan abubuwan su ba a san ai sannu sannu game da su na farko akwai biyan bashi da ka samu kuɗi ana bin ka bashi maza ka biya na biyu akwai gaggauta jana'iza da mutum ya mutu an tabbatar ya mutu ai maza maza a kai shi akwai a gaggauta dawowa gida in ka yi tafiya to kada ka daɗe kai maza ka dawo gida iyalanka su ganka ka gansu akwai gaggauta yi ma yarinya budurwa aure da yakka ta isa aure maza maza kai mata aure dan manzo Allah ya ce an rubuta a cikin injila duk mutumin da yashi ta kai shekara goma sha biyu bai mata aure ba to duk zunubin da tsakko yana a kan shi to suna nan dai guda shi da malamai sun kawo su kwakwalwa ba ta cikin rike abubuwa ba fista ta ayyamin sun masawa al'arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshin shi daidaitar da ta dace da shi wannan kalma ta istiwa'i asalin kalmar istila'i ne rinjaye akan abu in ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to kana nufin fa Allah ya hau kan gadon al'arshi ya zauna shine istiwa'i kamar yadda nake akan kujerar nan don haka ce Allah ya daidaita na daidaita ya zauna ka zauna ya hau al'arshi ka hau kujera to yana laisa ka misali shi mu wasu ne akwai ta abinda ake nufi a Allah ya daidaita akan gadan al'arshi daidaitar da ta dace da shi shi ya san yadda ya daidaita an tambayi imamu malik aka ce aka mamu kalla me ake nufi da sun masawa al'arshi ya ce to al'istiwa'i ma'alum al'istiwa'u ma'alumun wal kaifiyatu mashhulun wasu alu an haza guluwun wa bid'atun ya ce tun ce da istiwa'i an sa abin da ake nufi kuma yadda Allah ya zauna din kowa ya jahilce shi ba wanda ya san yadda Allah ya zauna ya ce kai yin tambaya ma game da istiwa'in Allah shishigi ne kuma bid'a ne da haka in ka ce to Allah ya daidaita akan al'arshi ka ce daidaita da ya dace da shi kawai ka wuce ka ci gaba da karatunka fas'al bihi khabira fas'al kabira da aka ka tambayi mai cikakken sani game da Allah bihi da sha'anin Allah wanda ya san Allah ka tambaye shi ya baka labarin Allah kai da baka san shi ba kakkai shi shigi a wajen cewa ka bada labarin shi dan me sanin Allah na da rikici a yanzu da Allah kalli ba karatun tauhidi ake ba yanzu na yan ticcaran nan namu malamai suka yi mana karatun tauhidi wallahi in mun kai mu ɗari sai an yi sa'a mutum ɗaya zai gane a to misali ga aya na cikin alkur'ani cikin suratul hadid ne Allah yake cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim a lokaci ɗaya Allah ya ce huwal awwal shine na farko wal akhir kuma a lokacin nan shine na ƙarshe wal zahir kuma shine bayyana a lokacin wal batin kuma shine a koyi wannan karatun ya za a gane shi farko karshe bayyana ɓoye kaga nan gun gane wannan karatun sai ka samu kabira wanda yake ya san Allah ya yi ma bayani ha da Allah ɗauki tun daga a ƙawa'idi ba gane an cewa hazi a ƙa'idar tauhidi yace ba ko awwalaha alwujudu na farkon ta samuwa an ce Allah saman mene to kai kuma wa menene kai yanzu to Allah samami kai samami eh karam galla sai a ce ma wa kaunu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman ko qadiran mai iko Allah in na shiro ɗari biyar na baka ban zama kadiru ba to Allah kadiru ni kadiru aliman masani Allah duk malaman da suka kewaye maya sunansu alim Allah kuma alim sami'an mai ji duk wanda ya ji abin da nake faɗi yanzu sunan shi sami'u basiran mai gani duk mai gani na basiran sunan shi idan Allah za a gane wannan in ko da ka ƙara gaba ka je irin su cikin su arshi arshadan Allah arshadan nan ko sai ka je yana ce ma wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa kana kawanan akawana wata farar zaman ko sai ka ce wala yaminu wala shimalu wala fawqun wala tahtun wala amamu wala sarfu bai da gaba bai da baya bai da sama bai da ƙasa bai da dama bai da hagu bai da gaba bai da baya Allah ya zaka gane wannan karatun da shi za ka ji wanda ba su gane tauhidi ba sai a ce wala yaminin ba shi a dama wala shimalin ba shi a hagu wala amamun ba shi a gaba wala kalfin ba shi a baya wala fauqun ba shi sama wala tatin ba shi ƙasa to ba shi kenan duk wanda wannan fassara ya ce ba Allah a'a wala yaminu bai da dama kai kana da dama wala shimalin bai da hagu wala amamun bai da gaba wala kalfin bai da baya wala hukun bai da sama wala tahatun bai da ƙasa duk Allah bai da su to to ya yi ki a ina yi wanda ya sani to fas'al bihi kabira ka je ka tambayi wanda suka san shi su ne sufaye masanan Allah su suka san Allah wata rana akwai wanda daga cikin shewannan ɗariƙun nan ya ce sai shehin shi ya tara su ya ce maka ku tara mun wanda suka san Allah kamar yanzu ne da an ce ina sufaye a zai ga ana ta rage-rage ni ma sufi ne ya ce to ya ce to sun tara su ya ce to kowa ya siyo kaza kowa ya siyo kaza ana tunanin ko malam zai bada wani jalabi ne sai ce to kowa ya je gida ya yanka mun kazan nan inda Allah bai ganin shi wani zai shiga daki ya kulle sai ya yanka wani sai ya je daki ya yanka duk aka gama imam shazali mai tarika shazaliya ya ce na kwana ina shi duk inda na je na tsaya sai ga Allah na gani na ya ce sai na dawo da kaza da ranta duk sauran jama'a kowa yanko kazan shi yace da ramu tsince yace ai kai ba magana kanka tunda baka yanko kaza ba kai ina ka yanko taka ya karo magalla ai lungu ne shiga yanka yace ko mage kai kuma ina ka yanko taka a karo magalla ai ni rami na gina na shiga na yanka ce ko mage ce to kai baka yanka taka ba ba ma ka san inda aka rufa ba an ce ka yanko kaza ce shehi na ya mun fada a sai da zargi kaina ita an karo magalla na shiga ɗaki na ga Allah na nan na shiga rami na ga Allah na nan ya ce na har rijiya na fada na ga Allah na nan ya ce to kai ne kafan Allah to da Allah mu yanzu da muna ma Allah wannan kallon za mu saba mai ka ɗaukar ba giya daga ga yanzu Allah nake nuna ma giya zan sha me za ka yi amma ka manta sai ma kawo tsake kashe inna Allah gafurur rahim a baya zidal batsani babban wali ne ce abinda ya sa na samu taraki ya ce wata ran shehin mu ya kira ni ya ce yana son cikin mu almajiran shi ya ce mun kai ɗari da wani abu ya ce mu zaɓo wanda suka fi sanin Allah ya ce aka zaɓo haddani aka zaɓo mu mu goma malam ya ce cikin goman nan a zaɓi guda biyar wanda suka san Allah ya ce aka zaɓa haddini ya ce cikin biyar ɗin nan ku zaɓi biyu wanda suka san Allah ya ce aka zaɓa haddini ya ce to ku biyun nan kun san Allah ya ce to mu shiga ɗaki mai magana Allah ne yace da shehin nan ya fara majalisi ya ta bayanin Allah yace wallahi shehin nan har ya bayanin shi ya gama yace wallahi ni ban san inda aka fara ba ban san inda aka ce ba ban san inda aka kwana ba yace duk bayanin da yace wallahi ban gane komai ba yace amma da an magana yanzu mu ake ce mu sufaye mu muka san Allah yace amma shehi na ya kai tarakin da ban san inda ya kai ba da Allah ina masanin Allah shi ne amsa babu duk wanda ka ji yana ai mun taka halara kaza ai daga ganin halara an samu matsala ai da ka ce na taka halara kaza ai na taka lahutu da nazutu da jabarutu da ka samu matsala ai sufi bai ganin halara ubangijin halara yake gani ka kan mutai da yawa mu kwana nan fasalbi kabira da ka tabbayi masanin Allah game da Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka wai za kila lahum وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا Allah subhanahu wata'ala ya ce wai za kila lahum isjudu lirrahman idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah subhanahu wata'ala su kafirai ga Allah mai suna ar-rahman saboda su jahiliya shin kafin zuwan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masu da ai kafin zuwan musulunci su ba su san sunan wani abu sai Allahu kawai to da haka in manzo Allah zai kira su ya saba masu da cewa a kira Allahu Allahu Allahu kai to rannan sai aka ji labarin akwai wani mutum a Yamama ana ce mashi Rahmanul Yamama Rahmanul Yamama kuma yana da awa cewa shi Allah ne ya dawo da ya ga abin bai yiwu an fashi ya ce shi annabi ne tare da annabi aka aiko su annabi annabin larabawa shi kuma annabin mutanen yamama shi na shehu ke ce mai a cikin diwani musaila matul kazzabi hawala kaunahu sharikan lahu fil amr ma hada tamashiki to sai manzo Allah ya ce ma yau Allah ya saukan min da aya ku yi ma Allah mai suna ar-rahman sujada sai ka ga suka ce shi kenan to yanzu Muhammadu kuma ya daina abota ma Allah wai wai kuma Rahmanul Yamama yake cewa abota ma shegan ta kace fa shine Allah subhanahu wataala ce wai za kila masjidu lir Rahman idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah mai suna Ar-Rahman qalu sai su ce wa ma Rahman to wannan Rahman Rahmanul Yamama ko ko Rahmanu naka anasjudu anasjudu lima ta'amurna yanzu ka yi sujada ga abin da kai yanzu ma yi sujada limata amurna ga abin da kake umartar mu da shi wa zadahu nufura sai wannan abin ya ƙara masu nufuran gujewa daga bin Allah suka je suka kama kafirci Allah ya kiyaye mu تبارك الذي تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك تركي يا تبتك أبنجي الله allazi ja'ala fis sama'i burujan shine ubangijin da ya sanya burjai fis sama'i a sama can wani goye kaji Allah cewa was sama'i zatin buruj na rantsa da sama ma abociyar burjai su wannan alburuj da Allah ke faɗa ba taurari bane wa'annan a'a wasu manya-manyan taurari ne guda bakwai akwai shamas akwai kamar akwai moriha akwai zahara akwai udarida akwai mushtari akwai zuhal ita shamas din nan kuma kowanne a guda bakwai din nan nau'in nan burush din suna da manzilolin da suke sauka guda gida biyu amma kuma a cikinsu akwai guda biyu wannan karatun sai an sa nasuwa yana da wahala akwai kuma guda biyu wanda su nan gidan su ne nan gidan su ne gida sha hudu ne amma ya zama gida sha biyu kamar shamas tana da gidan usdu gidan usdu din nan gida ɗaya ne amma tana sauka cikin shi sau biyu kamar kamar ita ma tana da gida biyu ne gidan sarɗan ko sirɗan shi ma gida biyu ne gida ɗaya ne amma tana sauka gida biyu akwai mariha tana da gidan jamal da gidan a miz a akara haka yau akara haka yi da gidan akara haka nan akwai azara tana da gidan sauro da gidan mizan akwai udarida tana da gidan jauza'u da gidan sumbula akwai mushari tana da gidan kausu da gidan hudu akwai zuhal tana da gidan jadyu da gidan dalu in ka ji karatu za ka ji wannan gidajen su sha biyu ne amma an can suna sauka a cikin su shi yasa can cikin surati yasin za ka ji Allah na cewa lashamsu yan bagila an tudrikal kamara walal layl sabiqun nahar ko lashamsu yan bagila an tudrikal walal layl sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah ya ce ai da rana da wata kowanne akwai falakin da yake yin iyo cikin shi in ka ɗauki falakin wata ai wata yana yin 29 ko 30 to falakin da yake kaukab ɗin da wata yake a cikin shi yana da kaukab ne guda 28 ka kaddara kaukab din nan kaman tasa sai ka ce kaman tasa mai kyalli haka yau idan aka ce ɗaya ga wata to idan wata ya taho zai sauka gidan kaukabin farko to idan ya tashi zai shiga cikin kaukabin farko ya kusa nitsewa dan zai fada ne tun kafin rana ta gama faduwa da aka sai ya bar lemun shi a waje yau aka ce yau ɗaya ga wata to sai ya zama sai a ga kan lemun wata shi baki ɗayan shi ya shige cikin kaukabu na farko gobe biyu ga wata ko to zai zama yana biye da rana yana biye da rana yana biye da rana rana za ta riga shi faɗuwa amma lokacin da rana za ta faɗi shi kuma ya shiga cikin kaukab na biyu sai ya zama ya rage kan lemun da ya fi ƙarfin kan lemun jiya yawa an fahimta jibi zai ba rana gab suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai rana ta faɗi da 'yan mintuna shi kuma nan yana nan rana dama tana tafiya yana shiga cikin kaukabin shi tana tafiya yana shiga to sai ya zama girman shi har ya fit da kausu a rana ta uku ya yi lankwasa ya cika wata daidai watan shi ai da an ce biyu ga wata ko wata za a gan shi ya fit da shadan shi ko ya fit da kwanan shi baki ɗaya to haka zai ta yi zai ta yi zai ta yi to ran da zai kai cikin kaukabu na sha biyar kamar shekaran jiya kenan daren sha hudu zai shiga kaukabu na sha biyar to daga sha hudu ga wata zai rinka cika kaukab din zai zama mafi yawan shi na waje zai kan ganin wata ciki a waje kaukabun shi sha hudu ga wata haka sha biyar ga wata kuma sai ka ga bai fitowa sai rana ta daɗe da faduwa saboda yanzu in rana ta faɗi yau ɗin nan kayan ga wata aiki ne zai can cikin dare ko to wannan kaukab din yana shiga cikin in ya kai sha biyar karatu ne mai wahala wanda bai gane bai hakuri an gane to in ya kai sha shi daga wata daga yau kenan to zai rinka ragewa yana shiga cikin kaukab yana rage girma sha bakwai sha takwas sha tara har ashirin da takwas idan ya kai ashirin da takwas zai zama ya shiga cikin kaukab kusan ya kusa nutsewa a cikin shi sai ɗan kan lemu zai bari to ranar ashirin da tara yana nan cikin kaukab ba inda za shi to in ya ba wannan kan lemun rana ta taso shi daga sha shida zai zama yana gaban rana ne yana gaban rana to in rana ta taso shi da ya kai ashirin da tara to rana ta zo ta hau kan shi to lokacin da rana za ta faɗi sai su faɗi tare 29 ga wata in an sa an gan shi sai a ce an ga wata ɗaya ga wata in kuma hasken rana ya rufe shi ba za a gan shi ba sai gobe rana ta shiga gaban shi sai ta faɗi sai a gan shi sai a ce 30 ga wata an fahimci karatun ko karatun na dan wahala sai malamai masana falaki da abubuwa ni ma dai Allah sa na yi daidai kasu ji karantawa ne haka kasu ji su ga na yi gwaranci da yawa to shine Allah subhanahu wataala ya ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan sarki ya tabbata ga ubangijin da ya sanya burji burjai a cikin sammai waja'ala fiha sirajan kuma ya sanya wata fitila a cikin sama ita ce rana wanda ita wannan ranar an sha magana cewa tsaye take guda tsaye take guda ranar nan duniya ce ke juyawa ai anan ne ne misali kwanaki ko yau duniya ce ke juyawa ranar na tsaye kuma girman ranar nan da za a kwance ta a buɗe ta a duniya an ce za ta iya ninka faɗin duniya so ɗari hudu da wani abu kuma wannan ranar da kake gani lokacin da Allah ya halicce ta sai ya sanya ta cikin wani tukunyar ƙarfi kuma sai Allah ya umarci wasu mala'iku guda saba'in ya yi masu wani kogi na ƙanƙara ta kumfa ya kulu mala'ikun nan ɗauka suke suna ɗaukar ƙanƙarar kujira suna jifan rana da ita guda saba'in su ɗauka tare su jefa su ɗauka aikin su kenan tun da Allah ya halicci rana har yau har ila yawan kiyamati an fahimta to amma saboda tsananin zafin ranan nan idan suka ɗauko suka yi tasbihi kayan su jefa ta haɗe waccan saba'in kan da ta je da sun jefa wannan saba'in kan su tasbihi su ɗauko ta ta haɗe haka suke aikin su da ita ko manzo Allah ya ce ita wannan ranar da Allah ya sa ta a cikin wannan tukunyar sai kudurar shi ta kuda tukunyar kamar kan allura wannan hasken da muke gani na rana muna ganin shi ne daga wannan kan allura manzo Allah ya ce da za a yage ta ya ce to babu wani abu wanda yake a kowace duniya face sai ya kone kuma yanzu inda take a sama ta hudu take amma da Allah ji ɗan kwanakin da ta taki ya ake kai azumi amma akwai tashi hankali na nan zuwa don ranar kiyama manzo Allah ya ce za a ce mala'ikun su daina jefa mata kankara za a cire wannan tukunya za a kawo ta jikin kawunan mu bata wuce mil ɗaya na tafiya ba akwai kwanci hankali Allah ya ce to shine wanda ya sanya wannan rana wa qamaran munira da kuma wata wanda yake mai haske shi wannan wata mai haske shi kuma yadda Allah ya yi shi Allah ya yi shi ne yana barbar haske daga rana yadda kaza ana rechargeable din nan mai hasken rana to haka wata yi yana babbarbarar haske daga jikin rana kuma in yi barbarar hasken to shi ne yake haska gwargwadon yadda Allah ya bayan nan kuma ya kamata da da ya jawo zafi me ya kamata ya amai to kudurar Allah kuma in ya jawo zafi sai ya aman sanyi kamar yadda ka san farcin gidanka in ya jawo wuta sai ya aman sanyi dan a gane kudurar Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ya kamata dai mu kwana lokacin mu yayi da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim alhamdulillah akwai tambaya hasbunallahu wa ni'mal wakeel amsin da biyo Allah ya kiyaye mu نعم نعم نعم نعم مجھے مجھے آمين نعم نعم نعم نعم to tun da mazhaba mazhaba ce ni ko ba kun ba ta amsa da bayanin shugaban mazhabobi annabi Muhammad shi abinda ma'aikin Allah ya ce alqur'ani ma dai cewa yayi a fara azumi min ɗulu'il fajari ko ila gurubi shams don haka abinda alqur'ani ya ce menene fa kulu wa shrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama to alqur'ani ya baka amsa malami mai mazaba mazaba kyale shi bai karatu bane kawai yawwa idan mutum alfijir ya kudo ya ci abinci bai da azumin wannan rana amma tun da kuskure ne sai ka kame bakinka har sai an gama azumi in Allah ya kai mu bayan sallah ka rama azumi ɗaya wannan shine hukuncin alqur'ani ya faɗi wannan sunnan manzo Allah ta tabbatar da wannan haka ba wata maza ba mu ba na'am to alhamdulillah to alhayar da ka roƙa mana da mu da kai da Allah ya ba mu baki ɗaya ko bukatar ka Allah ya biya maka ya biya mana alfarman manzon Allah kalas wa alaikum salam na'am eh na'am na'am na'am
waya da abu ne ke kuje mu gano wane ne wanda wani Allah ya wanda Allahu akbar Allahu akbar eh na fahimci tambayar na fahimta na'am to su wannan abin da ke aukuwa bayanin na da 'yan mintuna cewa lokacin da aka saukar da sallah sai dai in za a yi sallah a yi ta kiran mutane sai manzo Allah ya shawarci sahabbai ya ce masu ni ko ina son mu samu wani abu wanda da musulmi sun ci shi sun san lokacin sallah ne sai wasu suka ce ya rasulullah mu samu usur mana abin kahura ku ku ku a taho sallah annabi ya ce wannan ya kama da yahudanci wani ce to a samu ƙararrawa kalan kalan kalan kalan kalan shi wannan ya kama da kiristanci wani ya ce to a samu kaho a ran kahura kamar irin kamar yan daba din nan shi ma manzo Allah ce kai wanda ya kama da magudanci sai manzo Allah ya ce mu bari ne zuwa safiya Allah zai yake mana hukunci to shikenan akwai wani sahabi ko Abdullah bin Jabir ne ko Abdullah bin Ja'far ne sai ya mafarki gashi ya ɗauko ƙaho zai zo masallaci busa sai ya gama da wani ce ina ba ka da ƙaho sai ce wallahi zan je masallaci ne in busa mutane su zo a yi sallah sai ya ce ba zai ishe ka ba ka ce Allahu Akbar Allahu Akbar sai shiru sai kasa kasa shi a shar Allahu Akbar Allahu Akbar shar Allah irin dai wanda muka fi din nan ni tarji'i kina ne kon koma yayi mai kiran sallah sab wannan sahabi sai ya farka shi na ila to wannan an farki ne ta kai na zuwa sallah asuba sai shi ya rasulullahi ni ko na yi mafarki kajiyan da wani mutum ya ce min ga abin da ya koya min sai manzo Allah ya mamushi shi ai da man abun haka ne manzo Allah ya ce ka je ka shiga to an gama sallah kuma ya wani sahabi shi kuma yazo ya ce ya rasulullah ni ma na yi irin wannan mafarkin amma kiran sallah na da nashi akwai bambanci dan yanda na ji yayi ni ba haka aka koya min manzo Allah ya ce aka koya ma yace ni yanda aka ce min Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace sai mai kiran bai yi shiru ba kawai sai cigaba da ashhadu Allah ilaha illallah ya cigaba babu karji ba kon koma kamar yadda masu hudu hudun nan ke sai manzo Allah ce shi ma wannan gaskiya ne ya tabbatar da wancan ya tabbatar da wannan da haka duk wanda aka yi ya dace da sunna annabi malamai suna ce mai mai tarji'i da tarbiyi haka suke an fahimta haka nan a wajen ta da ikama za ka ji sun ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah da kuma ce kad qamatu salati kad qamatu salati sai su yi ta sofi to shi ma wannan an roye duka biyu abin da yasa aka roita an so idan aka ce kad qamatu salat to ka ce qama Allahu wa adamaha ma damatu samawati wal ardh to idan ya so ɗaya ya wuce kai ba kai ba an sha da kai to saboda tausa aka ce to ya ƙara idan wasu su ƙara amma aka yi ƙarƙa mutum ɗaya shi ma babu laifi an fahimta Allah ka gyara mana Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu salati goma ga annabi Thank you.